أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يصل ولا تؤثر بداية نقر الدروس التعامل بها في بداية العناية ونفعل مثل تكوني بها إلى سماء يدك وإهايتك واسعة نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وبجان الغبار المترسين وشمات الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara barka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau juma'a sha shida ga watan mayu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa. Ko shakka babu wajibinku ne mu musulmai da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu har muka ga wucewan wannan Ramadanan lafiya. Ba dan komai ba sai dan irin garafatan da Allah subhanahu wa ta'ala yake zubawa a cikin wannan wata ta Ramadana. Inda Allah subhanahu wa ta'ala a kowane rana yana yanke mutane miliyan ɗaya wanda sun cancanci su shiga gidan wuta amma Allah zai ce su na ya ce musu a sanya su a cikin aljanna. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da fatan da rahmarsa ya sa muna ciwayen da aka yanta su daga bayan shiga gidan wuta. Ko shakka babu a cikin watan Ramadana da yawan mun bar ababen da muke aikatawa wanda yake ba daidai ba ne. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karfafe mu akan wannan aje har bayan Ramadan. Domin Ubangijin Ramadan shi ne Ubangijin sauran watannin. Tunda ko shi ne Ubangijin sauran watannin babu buƙatu wani sai a wata ɗaya ne za ka ji tsoron Allah a sauran wata goma sha ɗaya ba za ka ji tsoron Allah ba. Ganin haka yasa aka ce ma za a shirya wa'azi na goren sallah wanda wannan wa'azi na goren sallah zai ƙara jan hankalinmu kan kiyaye wasu ababe wanda za su zama su zubar mana da kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. ko koyon su zai iya kai mu zuwa da halaka a ranar gobe kiyama. Mun zaba takardar da za mu yi amfani da ita, ko wa'azin da za mu yi amfani da ita kan ɗaya daga cikin wasiƙoƙi da babban malamin nan na addinin musulunci wanda ake kiran da suna Alhaji Ibrahim bin Abdullah Adiyar wanda ya rubuta ta ya aikawa gwamna da su ‘ya'yansa da zimman a yaɗa wannan takarda domin mutane su shiyu. Ana kiran wannan wasikar da suna bara Sheikh Ibrahim. Wasu malamai suna ce mata risalatul muntabi, risalatul muntabi. Me ya faru? shin radiyallahu ta'ala an hayyar ta wannan wasiƙan kuma yake a yaɗa ta zuwa ga sassa na duniya an samu wasu bayan Allah a wannan lokacin wanda suke aikata aiki na sabon Allah bayan mutane da suke aikata aiki na sabon Allah sai suna jingina kansu zuwa ga shin Ibrahim shin Ibrahim ya ce ai ba zai yi da Ramadana ka ji tsoron Allah ba bayan Ramadan kuma kana saba wa Allah. Sai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya rubuta mana takarda wanda yake a raba. Insha Allah wannan wurin ma ina fara za a raba in dai ba an samu tangarda na na'ura ba dan ga wasu abubuwa da za su muna fara insha Allah zuwa an jima an sa ko a rarraba shi. In ma ba a samu damar rabawa din ba ba da makwacin da ana da hada na sallah to daga baya sai a bibbi su malam shi da yan uwa suna da shi sai a dan hukunta da Allah kowa ya zama to ya ya mallaka da Shin Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara wannan wasiƙar da cewa bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai al-muntakimi al-aziz al-jabbar al-mutakabbir yace wa salamani wa salamani على رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد العبد القائل يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه يا فارا وانا رسالة da wani take mai banzu domin ya ja hankalin mutane cewa wannan wasikar ko wannan littafin ba ya yi shi bane da niyyar wasa da matan da ya saba wasa ba ko raka sai ya fara da sunan Allah mai rahma mai jin kai wanda yake yin kamu wanda in ya kama mutum inna abdahu aziz kamunsa mabuwayi ne al'aziz wanda dama shi Allah mabuwayi ne kamar yadda ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma da biyan ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anta azabi wal azabu alim al-mutakabbir dukkanin wani girma na Allah ne subhanahu wa ta'ala duk wanda ya nemi wani girma ba na Allah ba ba daga wurin Allah ba to wahala zai fi sha yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma yake ayabtahuna indahu bil 'izza shin mutane suna neman ɗaukaka wurin wani Allah ne ba wurin Allah ba fa inna lil izzati lillahi jami'a Allah yake dukkan ɗaukaka da waya aina wani malam ya ci gaba cewa wassalamani ala rasulillah yace sallama da amincin nan guda biyu ma'ana kuma a cikin hausa da ke cewa tsira da amincin Allah su kara tabbata daga kadan na fari wanda ke shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam as-sayyid al-abd wanda yake shi shugaba ne jagora alƙali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa ala badi badi na jan kulli ya Fatima bint Muhammad yace yana na Fatima ya ga annabin Allah babba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la ugni anki min Allah shay'a ina jan hankalin ki ki bi karantarwa na amma da mutunta idan kika kauce ma wannan tsari na karantarwa na Allah da manzansa in mun je lahira ba wa nan bisa kaddarawa bisa kaddarawa an gani ko ba ka san akwai abin da hausawa kuke cewa a tauna tsakuwa da tsaya da su ko sai manzon Allah ya fara wannan maganar da kanki ya san cewa iyaka kin ga yadda Allah yake son ki har Allah yake yin fushi da fushi ni da kaina nake faɗa cewa ba ku mutu bid'atun minni ko ka ce daga jikina to idan kika bar karantarwan Allah da manzansa in muka je lahira ba albashi ba wa da shehu ya fara wasiƙan nan da wannan bayan shi Ibrahim ya ja hankalin mutane da irin wannan magana ne banzo sai ya ce amma ba bayan haka ahmaduhu ta'ala bima yaliku ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda nake yaban Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace a yabi Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar yadda nake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi fa yasilu salami ila waladina Ahmad sallama ta ina isar da ita zuwa ga ‘ya'yana Ahmad Siyam wa Malik Su. Shau yake ina miƙa sallama na da gaisuwa ta zuwa ga wa'innan ‘ya'yayen nawa guda biyu, wa ila kulli mai ya kifo alaihi, da kuma dukkanin mutumin da wannan zaman zai isu zuwa gare shi. mimman yadda intisaba ilaina ga mutanen da suke jingina kansu suna cewa su ɗaliban shehu Ibrahim Yas ya ce wannan wasiƙan a aika ta zuwa ga kowane mutum wanda yake cewa shi masoyin shehu Ibrahim ne ko shi ɗalibin shehu Ibrahim ne ko shi almajiri shi Ibrahim shau ya ce a miƙa muku wannan takaddan zuwa gare su موجبه الاختلاف بأن yace wannan takaddan tana wajabtar da sanarwa ne kamar haka Shishu ya fara ya ce isnaini laisa min mutane guda biyu ba sa tare da ni mutane guda nawa guda biyu ba sa tare da ni shehu Ibrahim Aliyas radiyallahu ta'ala anhu wala min al-qarib fi shay'in kuma a cikin ɗariƙa ba su da mahalli ba su da wurin zama sau da aka Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yana faɗa yana cewa mutane guda biyu ba almajirai na bane kuma ba ɗan ɗariƙa ba da hausa da za ka fassara wannan su wane ne wannan shehu Ibrahim yake cewa majdubun lam yasbik majzubin da bai yi suluki ba. Wa salikun lam yudba da salikin da bai shiga jirba ba. Wayannan wasu terminologies ne, wasu istilahat ne, wasu ababe ne, wasu kalmomi ne da kowane malaman fanni suke amfani da shi. idan malaman sufaye suka ce jazba ko suna nufin mutum ya shiga wani yanayi wanda zuciyarsa za ta rabu da wannan duniya ta yi sama zuwa ga halara ta Allah subhanahu wa ta'ala banda halara ta Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da take gani saboda haka wasu hukunce-hukunce wasu hukunce-hukunce sai ya zama to sun fada a kan an gano wannan mutum ne hankalinsa sai ya bar wannan duniya sai ya yi sama wurin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yanzu wurinsa mutane ba da mutane yake rayuwa ba shi yana rayuwa da Allah ne bisa wannan ka'idan na hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ce ma malaika jibril al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa to ai kana ganin Allah duk wayannan mutanen duk ba za ka su ko duk ba za ka ga wayannan mutanen ba kai hankalin kai yanzu yana wurin Allah shi yasa za ka ga wasu da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallah ba su san wanda yake kusa da su ba saboda me ne hankalin gaba ɗaya ya bar wannan duniyar ya koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan sallah malami ahalari yake gaya maka idza ataita ila salati fasarri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha idan ka zo yin sallah ka karkace duniya ka karkace zuciyarka daga duniya da abin da duniyar ta kusa me za ka yi yake wacce gilbi muraka wace maulaka ka shagaltu da ganawarka da ubangijinka allazi tusalli liwaji wanda kake sallah domin shi sunana sai na zo zan yi sallah ba ruwana da wanda suke bayana ko wanda suke damana ko wanda suke haguna ko wanda suke gabana kawai da shagaltu da Allah ne. To irin wannan halin duk wanda ya iya kaiwa wannan matsayin to ya shiga hali da jazba. Domin babu wanda yake gani a wannan lokacin sai Allah. Idan an ce ganin Allah ba ana nufin gani ne da ido ba. Mutane su fahimci wannan kalmewar ba wai gani ba ne da ido. Gani ne da zuciya. A gano wannan in ka ji sufaye suna cewa ganin Allah ba ana nufin gani ne da ido haka ba gani ne da zuciya wannan maka wani misali da Hausa a kasar Hausa ya shahara da ni da kai za mu iya gaya wani wannan da ba ni ina ganin girman kan da na yi wai wannan girman da shi ne magana tsakani da Allah wannan girman da shi yake magana to wani irin girma ne wani girma ne a cikin zuciyarsa yake gani na kan to ya tunanin ka idan ana magana a kan ganin girman Allah kuma yaya ana gano yadda abin yake ko saboda haka in kai ba kuɗi bane ka gano cewa Allah Allah zai ka tuka ka gano da kare ko a jige wanda yake da alaka da zuciya malamai suna faɗa suna cewa babu abin da zai iya ɗaukar girman Allah sai zuciya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ta kira a gyara zuciyar a gyara zuciyar a gyara zuciyar duk zuciyar da bata gyaru ba za ta iya ganin girman Allah wannan shi ne ma'anar jazuwa ka bar wannan shuguri na nan duniyar himman ka gaba ɗaya ya yi sama zuwa hadaratul ulya sai na biyu sani ko shi ya ce majzubun lam yakun majzuban da bai yi zuci ba ya yi jazba ya bar nan duniya hankalinsa gaba ɗaya ba shi a nan duniya amma kuma hankalin bai riga ya ƙarfa zuwa ya riga girman ubangijinsa ya riga ya kai wannan ya kai inda ake buƙatar shi bai kai ba sai na biyu wa sadiqun nan hizbun da tsarin da shi kuma bai shiga da zuwa ba. Tsari, shi ya yana magana akan tsari a wurin malaman sufaye shi ne mutumin da yake ta ƙoƙari yana ta aikata ayyukan lada don ya samu da Allah subhanahu wa ta'ala. So raka shi ne shi ba wannan jazbar ba shi kuma. Shi yana nan ya ɗauki wannan istighfarin ya yi dubu hamsin, ya ɗauki la ilaha illallah ya yi dubu ashirin, ya ɗauki salatin annabi ya yi dubu arba'in, dubu hamsin, wani ma ya yi miliyan ɗaya, duka da yake nema yana neman haɗuwarsa da ubangijinsa ne. Ana gano maganar su biyu ne. Wannan mutubi ne, ya bar nan duniya. Wannan zalimi ne, shi yana nan yana ta aikace aikace don ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa'annan mutanen guda biyu ba sa tare da ni. sannan kuma ba su da mahalli a cikin ɗarika. Da shirin, in baƙiya ala halin ba, idan suka tsaya a cikin halayen nan nasu guda biyu, shi wancan da ya sama bai ci gaba da neman Allahnsa ba a cikin jazmarsa. Da wannan salihin da yake ta istighfari ko yake ta karatun alƙur'ani yana neman ubangijinsa sai suka tsaya. dukan sun kai da ake bukata ba su kai ba shi ne dai in suka tsaya a haka ba sa tare da ni a shi wancan mutumin na farko abin da sashen ya ce baya tare da ni shi ne yanzu sai ga ka cika ma wannan wuka Allah ya kyauta Allah ya kare sai ta ba kai ba Allah ne domin da Allah bai nufa da saka ba ko ka taga wukan ba ba su shi mu sha dole sai ya zama kai ka saka mai wuka ko musulunci kuma ya ce sai ma saka ba bala ko kenan ana kokarin a ce maka kai tsakin da bala kai adalci tsakani kana da wancan ilimin kana da wannan ilimin in mutum ya yi ganganci ya aikata wani abu sai a cikin shari'a ta ce ba hukuncin ka ko ba gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mata haka Qur'ani Allah ya tawaffa anfusa ila mawqiya anan gurin Allah ya ce ni ne nake kashe rai idan rai idan lokacin mutuwan ya yi a wani ayat sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم shi ai mala'ikan mutuwa ne yake ɗaukar rayukan a sai ka ce yanzu an yi an samu contradiction yanzu akwai contradiction babu contradiction idan Allah bai ɗauki ran ba ko mala'ikan ya zo zai ya ɗauka ba zai ya ɗauka to haka abin ne to haka ba zai yi wani ya kashe wani zai ta Allah ne ya kashe shi Allah shi Allah ne ya yi lokacin shi ya yi kuma kai ma an ce a kashe ka saboda Allah ya faɗa a Qur'ani wannan shi bin nafsi ولا عين بالعين طبعا طبعا شيء عين ساكن في الطلب شو شيء wayannan mutanen guda biyu sun suka tsaya a cikin haransu ba su ci gaba da neman ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba to ba sa tare da ni shau sai ce wa inni shau yake kun gani nan shau Ibrahim da ake kira kowa yake jin labari ko ake sanya shani kama wani yake al'amura na kamar yadda kuka sani man arada an yakuna ma'i fi hali duk wanda yake so ya ci gaba da zama tare da ni cikin hali na falyasluk dariki to ya kama hanya irin tawa fil aqwal cikin zattuka maganar da kake irin maganar da shehu yake yi kada ba shikawa saba alƙawari makamancin irin wayannan sai ya fita duk me yin irin wannan baya tare da ni kana son ka zama tare da ni in kai alƙawari ka cika kar ka faɗa ka ci aikatawa ya ayyuhan ladina amanu lima taquluna ai abin da shi ke karanta maka ke fil aqwal in zaki cika na kana cewa kai dalibi na ne kai masoyi na ne to irin zaki cika na shi ake so a ganka kana yi wal af'al da irin ayyuka na da nake aikatawa daga nan wurin za mu tsaya karatu da muka yi da kwana abokin bita malam isa menene wa'annan ayyukan da shehu yake aikatawa wanda shehu yake bukatar kowane masoyinsa da kowane almajirinsa da kowane mai jingina kansa zuwa ga shehu ibrahim ya zama to yana aikatawa shi ne ke kayan wanda wani aiki sai ya da addinin musulunci shi yasa babu wata kasa da akwai filin tashi da sauka na jirgin sama wanda aka kira shi turanci international airport wanda mutum ya da addinin musulunci shi ya ce daga nan senegal har zuwa china na je danna yada addinin musulunci ba na yada tarika ba na ce da ya da addinin musulunci kai da suke cewa kai ɗalibi na ne to na ganka cikin wannan aiki ya da addinin musulunci shi wace ka gani nan daga cikin ayyuka na banda abin da muke shagaltuwa da shi banda ilmantar da mutane bayan sallah asuba ina da majalisi da zan zauna na karantar har zuwa gudowar rana kamar karfe bakwai sai a tashi yana da aikin yi shi shau ba dan zaman kashe wanzu ba ne yana da aikin yi yana da gonarsa ba kekiya ko wanda shehu jibrilu ya je ya yi noma a cikin ta ko shi yana da sana'ar ba ana gani ko to a nan a matsayin ka na muridi almahirin shehu ibrahim ya tsaye Allah ta'ala anhu a ganin kana da sana'a bayan an taso bayan azhar shehu zai zauna zai karanta da sahihul bukhari zuwa la'asar a tashi bayan an idar da sallar la'asar shehu zai kara karantarwa zuwa karfe shida a tashi tsakanin sallar magriba zuwa isha'i shehu yana karantarwa bayan sallar isha'i shehu yake karantar da abin da yake da alaka da darasa na larabci har zuwa karfe goma da dare sai a tashi a kasuwa yace yana cin ayyuka kai da kake cewa kai masoyi na ne ko kai muridi na ne ko kai almajiri na ne to na ganka kana yin wannan aikin nawa sai yake banda wannan kuma ni din nan da kuke ji ana cewa yau Ibrahima to na kan karar da mafi yawan lokuta na wurin yi ma'anar Muhammadu Sallallahu shi ne yake maimaitawa yake kara maka kai sai a cikin diwani fa waqti wa sa'ati saratu li dhikrihi ko yake fa waqti wa sa'ati saratu li dhikrihi da lokuta na da awanni na gaba ɗaya na sadaukar da shi wurin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake wannan aikin nawa shi ma na ganga shi ana kan shi ranka nan shehu yake daga cikin ayyuka na akwai rubuce-rubuce kan abubuwan da za su amfana mutane ya wallafa littattafai ko wasu malamai suna taƙaitawa suna cewa saba'in da da biyar ko to ai ai ba shehu ibrahim ba almajiran shehu ibrahim suka rubuta littattafan da suka wuce to taƙaitawa ne wannan na wasu malamai amma babu inda shehu ibrahim yake littattafai na guda saba'in da biyar babu wannan wurin idan maulanmu shek sharif ibrahim fali al-husaini radiyallahu ta'ala an zai rubuta littattafai wa'inda aka buga a injin guda ɗari hudu ya tunanin ka da malamin shi ai Maulana Sharif Sala Hussein ɗalibin Shehu Ibrahim idan zai rubuta littattafai wanda aka buga su yawan ya kai ɗari hudu ko ya tunanin da ba na shi kuma to amma cewa kuma inda biyar aka saka musu alheri suna da takaitawa ne to mu kaddara haka saboda lokacin da shehu ma'ai was very engaged ko akwai abubuwa da aka daga su to mu kaddara saba'in da biyar ɗin sai ce kai ma ɗalibi na shagaltu da yin rubuce rubuce wanda zai amfani al'ummar ka wani af'al yau yake daga cikin ayyuka na da nake so na ga kowane masoyi na yana aikatawa ko kowane almajiri na yana aikatawa shine al-imtisalil awamir umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar in Allah ya ce ai kaza sai ya ce na ganka kai ne tsawon farko ne a matsayin ka na masoyi na a matsayin ka na almaji na ka san akwai bambanci akwai wani shi ba almajirin shi ba ne amma yana san shi ko shi ba kan kaji ba ne ka amma shi wannan na ya yi gobe ina san shi sai shi ya ce tunda kana so ne kai ma a ganka kai tsaye a ganka kai tsaye wurin wannan aikata bin umarnin Allah subhanahu wata'ala wacce bin nawayi da nisantan azabayan ko abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kalla abu da shi yake ba aikata abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake aikata a matsayinka na matsayin shi Ibrahim shi yake a kanka ko farko abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake kar a aikata su to kar a kuskura ko a mafarki a ganka ka gane mafarki ba kake sunan da Allah ko so yake ko a mafarki ma kar kai ta ganka bari ka za ku yi fi zahir wal batin azabi da kuma batin ma'ana a gaban mutane haka nan inda ma babu mutane da kai sai Allah sai yake kar ka yadda ka aikata abin da Allah ya haramta ko da ko ƙarya ne wa ta'affush shau yace ka zaman to a matsayin a matsayin ka na masoyi na a matsayin ka na almajiri na mai tsananin kwadayin kishin ruwan wacce shan wuki ka zaman to mai tsananin kwadayin shauki ila ila al-wusuli ila ma'rifatillahi wa rasulihi ka zaman to mai tsananin kishi da shuki na haɗuwa zuwa ga yardan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da aka ce ka zamanto cikin kawai menene zan aikata ubangiji na ya so ni menene zan aikata ubangiji na ya yarda da ni ba Allah ya gaya mana ko wa ridwan lahi wa ridwanu min Allah hasba samun yardan Allah da komai yau ya tafi a ganka kana ne kai da shauki na san Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai kenan dukkanin abin da za ka aikata wanda zai zama to haramun ne a zahiri ko a bani shi yake kakka yadda in dai kai masoyi na ne kuma kai almajid na ne kakka yadda a ganka wannan takaddar za a rarraba ina ganin an sama matsalar na'una ne kuma na amma lalle ya riga abin nan an ce a yo da yawa sai a raba to ana ganin an samu an kan gasa ma masu wayo kaga sun je sun yi shi a ganin shau ibrahim Allah ya saka masa alheri yake cewa amma man yanta su ilaina shin yake kaga dukkanin mutanen nan da suke jingina kansu zuwa gare ni suna cewa ku masoyana ne ko su almajirai na ne wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati al-muqaddara kuma suke aikata abin da ya saba wa shari'ar musulunci al-muqaddara wacce shari'ar musulunci nan take tsarkakakkiya ce الشريفة مدوغتيا باتهام المحرمات تهين يجين كربونالي تقول جبالا لأيك أبوه ليك حرام الاتهام شين مسلم ليك كربون حالي لأيك أبوه ليك حرام بعد في الوقت اللي أتاك وانا أبو حرام إن ذاك أيك أبوه sai ka gani wani abu a zuciyarka a ce an yako ki ta Allah zani ji abin da zai faru da ko ba ka ake yi ba haka ake yi ko da su sai da wani matashi ma ya faɗa a gabana da hagu zai harba kai zai ga da sabi da haka sai wanda da sunna kai kai kai sai ya haka sai sai ya ce ba ni in harba duk abin da za a yi sai ku yi ba mu gana kai random kawai buga kaga sai da zuciyarsa ta gaya masa amma ya Allah karfin hali ne mutum yake ya saba wa Allah kafin mutum ya saba wa Allah sai wani abu a zuciyarsa ya ce masa kakai sai wani abu ya ce Allah ya Allah ko abin da zai ba da Allah ba kuma sai shi ya ce kaga waɗannan mutanen da suke yin karfin hali suke afkawa abubuwan da yake haramun ne wa tarkil ma'murat kuma suke barin abubuwan da addinin su yace su aikata tawhidullah to ina shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ushiduhu kuma ina shaida muku ku ku zaman to shaida na anni bari'un minhu cewa ni na yi bara'a da shi na barranta da shi ba ni ba shi duk mutumin da yake cewa shi masoyin shehu ibrahim ko yake cewa shi almajirin shehu ibrahim yake aikata abin da yake saban allah ne shehu yake ina shaida wa allah kuma ina shaida muku cewa babu ni babu shi ba masoyi na ba ne ba kuma ɗalibi na ba ne ba almajiri na ba ne ya je nema wani wanda zai zama to malamin shi an ba ba ne shin ya fara maza a rawa mutum wani suka dalle dan Allah ba in ma har mun tashi ba sama ba to ga yan uwanan za a sama za su za su babbaya shin sai shi Allahumma inni bari'un Allahumma inni bari'un ilayka mimma kuna haula Allah ba ni babu wayannan mutanen da suke aikata wannan ababen da yake sabon Allah ne babu ni babu kai ka dauka shi Ibrahim yanzu ne yake rayuwa a cikin wanda za ka ga mutane na ka wanda nake ba dan waye da dariya na ce ka dauka kamar yana rayuwa tare da na fa wanda nake magana kai ka san in za ka yi magana kana magana da mutane gurgurdan fahimtar ko kana magana da mutane gurgurdan fahimtar to ka dauka shi Ibrahim yanzu ne yake rayuwa tare da mu yake ganin abubuwan da wasu suke yi suke cewa su almajirai shi yanzu ba za ka ga mutum yana ce wani ma kawai tsara ga kamar da ya san mutum shi Ibrahim sai ya gan shi yana shan giya ko yana shan taba kallon ɗariƙar da ba za a ba ta ba ma sai an gaya maka ma babu shan taba amma sai ga mutum ya sa hoton shehu ibrahim yana shan taba ko yana shan giya ko ka ga mutum ya ɗauko wani harkoki kamar kare yaran lafiya wani shi ɗalibin shehu ko shi masoyin shehu shehu ya ce ina shaida wa allah subhanahu wa ta'ala ina kuma shaida muku wannan mutumin ba ɗalibi na bane wannan mutum ba masoyi na bane na gaya ma yan uwa cewa rataye hoton shehu a wuya ba ya cikin alama na tashi ba ya na san ɗan uwa zai biya ga yadda da ni akan wannan saboda za ka ga wasu na aikatawa ko mutum ya sha giyan wake bai sai ya ce shehu ɗayin Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu baya san shehu Ibrahim mutum ya yi sai faɗa wannan tsakanin mu da Allah mun taɓa ganin shehu Ibrahim ma ya ɗauko hoton shehu Ibrahim mun taɓa ganin shehu ɗayin Usman Bauchi amma radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauko hoton shehu Ibrahim ma ya rataya a wuyan shi ya zo wurin tafsiri ko ya zo wurin wani taro mu gaya mutum na gaskiya mu bar yaudarar kanmu an taba gani kun taba gani ga kamar yan wana ko sun fini jiki kun taba gani mutum ya yi sai ce kyau dai ko ci baya ta shi Ibrahim ga wani babban malami can kaga shehu Abdul Fatih an gano tsakanin mu da Allah mun taba ganin shehu Abdul Fatih ya rafiyo hoton shehu Ibrahim ya rasa a jikin shi abu ɗaya muka sani shehu Abdul Fatih yana yi ya rafiyo rawanin shi ba ba wani ya rafiyo rawanin shi mu shi muka gani amma ba ya rafiyo hoto ba amma in akwai ga kamari su sun fi ni jirgi kun taba ganin shehu Abdul Fatih ya rafiya to ga wani mamaki wancan ba raye da shi ba ga wani shehu ali haram zumi radiyallahu ta'ala anhu nan kano ga shi nan kun taɓa ganin yara da ya tsakanin da Allah shehu ali haram a kano mun taɓa ganin ko a hotuna da ake ta ɗauke shi mun taɓa ganin an ɗauki wani hoton shehu ali haram zumi radiyallahu ta'ala anhu yara ta ya za a ce baya san shi bayan to shi kenan mutum shehu ibrima shehu ibrima radiyallahu ta'ala mun taba bin ya san shi ba har mu sai da shi ko bawan Allah ka san ko akwai ko a wurin to tsakanin mu da Allah tun da muke mun taba ganin hoton shehu ibrima ya rage hoton shehu ibrahim ba mu taba ba haka ne ni haka je ne gudu malami a duniya da musulunci ba Najeriya ba ko walahu Sheikh Ibrahim Sharif Al-Bari Al-Hussein radiyallahu ta'ala an taɓa ganin ya rataya hoto na Shehu Ibrahim a za a kira yana da kawa ne ko zai ya sha malamai da wancan a wuce billahi ka san mutum da zai kalla ɗaya daga cikin wayannan shewanin ya ce maka ba hajjuji tsakani da Allah yana da tarbiyya tsakani da Allah mutumin da zai kalla mutumin da zai kalla wayannan shewanin ya ce musu ba hajjubai ne tsakani da Allah yana da tarbiyya ba tarbiyya to mu kaddara cewa da tsawani wanda ba haka ne ko ga matasa nan ko ga da su bashir da yin kuma bauchi radiyallahu ta'ala dan Allah mun taba ganin ya fa wannan majalakin shi da yin kuma bauchi radiyallahu ta'ala sai ya ji a yi dan Allah mun taba gani ko a cikin ya zo da hoton ya hoton zura ya rata ba mu taba gani ba ga wani kan malam maraya a Kaduna ko da Allah kun taba gani shi ma ba wanda shi bane matashi ko ni haka a to ga wani kan Abuja ko farfesa Ibrahim Ahmad Makai ka taba gani ya ba dan Allah ka taba gani to shike mu dawo nan babban limamu na nan garin tun da ku taba gani ya da ya zo masallaci tsakaninku da Allah. An to da har yana dariya ko ya san ya taba gani ba to ka gani ke to za ka yi tsawa ba ka rayu da liman kai da yawa ka taba ganin baban ka ya faɗi kowa ya tsaya ya kalla da muke nan wurin mun taba ganin mahaifanmu mahaifanmu da suka haife mu sun taba rasayawa saboda haka rafiya wannan hotunan ba shi bane alamar sun shi ne san shehu ibrahim yana cikin wannan abin da ya faɗa a ganka cikin zantukanka irin zantukan da yake faɗa aikinka irin aikin da yake aikatawa saboda ka ce dukkanin wa'annan mutanen da suke aikata ayyukan haramu suke cewa su masoyana ne yake duniya wa shida ba masoyana ba dukkanin mutanen da suke aikata abubuwan da yake haramun ta kowane irin siga kai ko ba kama yan rikin yan mata hannu da kake dan kana jingina kanka da shehu Ibrahim shehu ce ba dalibi na bane shehu Ibrahim ayi ba da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taba a hannun wata mace da ba mata shi kuma shehu Ibrahim da yake fada farkon wancan da zabu ruwan adabi ko yake cewa me ne aha farkon baitin يقول إبراهيم نجد الحاج عبد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة تجاني طريقة ما بفضل والرضوان أسست في السنة والفرقان شو يشي يشي جانا كفور لا فسر الله فسر الله cewa wannan dalilin an gina ta ne a kan doro basis ɗinta alƙur'ani ne da abinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka in kana cewa kai almajirin shehu Ibrahim ne ko kai makoyin shehu Ibrahim ne ko hannun mace kar a ga tarihi in ka rike ya zama kai ba almajirin shehu Ibrahim ne wani abu da kake yi daban kawai in ka dan fage da shehu Ibrahim ne kana yin abin da kake so ka aikata nan baban Allah amma ba kana cewa mafi gani radiyallahu ta'ala yake cewa ban taba keɓancewa da wata mace wacce ba muharrama ta ba sai da mata na a gudu sai ce mai yaron sa wani nan sai kuma mai kawai ra shahirin da yake cikin fita ba wani magana wani sai ya wani iyali na ne fata abin da ya kawo shi kenan yau ya gama شو إيمان يا أمرا يا أيها البنات زاهن في ليل الأولى أما بالأبدان يتي فلا يتي يا كوماتا في غبوريو في ريجيجينيا wurin neman ilimi da neman ɗaukaka amma duk abdani fala amma da dukkanin kwafi gogayya duk inda mace da namiji za su haɗu jiki da jiki shi ne fata ta ballantana kuma kai aka kama masa hannu dan kai da ita ko ko gonga namiji yana yin shako a shi ne shawo Allah ne Allah ya ce mana shau ya ce kan ku manta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم شو يشي mutane su guji saba wa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba su guda ba an fi ba fitna fitina ce za ta same su tun a nan duniya aw yusibahum azabun alim ko ko azaba ne tafi ta samu mutum a lahira ko ko Allah ya hada mutum guda biyu mutum ya wahala a nan duniya ya je lahira kuma ya wahala dan ma barka da yawa ba ma wai wannan ba ta ma yi aikin ladan Allah subhanahu wataala ya ce kai takakan san kai takakan san kai karo kona cewa Allah ya fana karba domin ranar lahira za a zo da wasu ga shi sun yi aikin ladan Allah subhanahu wataala ya ce ai watsi da shi ban karba ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura ce wasu za a zo da ayyukan lalar su sun yi sallah sun yi azumi da an zo da shi gaba na sai in ce ai watsi da shi ban karba ba Allah ya buga ai ba su yi shi dan ni ba sun yi biya sun yi ne dan a ce sun iya sun yi ne dan su birki to tunda san birki a duniya ba su da ladan ai birke wannan shi ne ladan su yanzu nan wuta za a sa su Allah mu tuba Allah ya yafe mu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal muslimin shi yace gaba ɗayan mu musulmai mu tuba gaba ɗayan mu mu'minai mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Shehu yanzu ya gama da kashi na farko a cikin wasiƙa. Shehu zai je kashi na biyu. Yace wa ma kuntu min anna muridi wi'a'un yace abin da kuke fada kuke cewa wai muridaina almajiraina wi'a'un ne wani burgani ne an gane burgani to kaga nan hausawa ne kaga burgani burgani shine wani wani daddaka da ake yi ana zuba ruwa nan wurin akwai ɗan jijiya za a jafi a zuci an gane shi ko yawwa sai a zuci sa yace abin da kuke faɗa cewa ɗalibai na wata taska ce wacce take mumtaliqun min asrar al-hadrat al-thalathati wa na'am cewa muridaina almajiraina wasu mutane ne wanda suke kunshe da wasu asrarai na halarori guda uku asrarai na halarori guda uku shehu yace fa na'am da gaske ne haka ne muna wala magana masha Allah yace da gaske ne dalibai na haka suke dalibai na haka ne suna ɗauke da a wannan fuskar nan ko ma'ana a cikin zuciyarsu suna ɗauke da wasu asirarai daga halarori guda uku da gaske ne haka abinda shi yake nufi a nan wurin wallahu ta'ala alam shi ne suna ɗauke da sirri daga halara ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban shehu Ibrahim suna ɗauke da sirri daga halara ta Allah subhanahu wa ta'ala domin idan ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi za ka san Allah in ko ka san Allah Allah subhanahu wataala zai sanar da kai asrar nasa yasa aka karanta da kai tun farkon karatun ka cewa Allah ya faɗa ta'arifuni qabla an ta'budu ku sanni kafin ku bauta ne ku sanni kafin ku bauta ne ta ya ake sanin Allah ta kaji a neman ilimi in baka tashi ka neman ilimi ba ba za ka san Allah ba harba ta farko ke nan sai harba ta biyu ita ce sir asrar daga alara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ka kiyaye ababen da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka shagaltu da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da da'a ka shagaltu da yin salatai da istighfari ta gyaran zuciyarka shi kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya rika turo maka haske daga halara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sura halara ɗaya. Ba kun ce halara ta uku halara ta uku ko shi yadda bayar da takan halara ta uku ita ce haske azrar daga halara ta shehu Ahmad Jami radiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala zai sa wannan hasken ya rufa gangarowa yana gangarawa zuwa wuri yau yake ce ɗalibai na suna cince suna ɗauke da waɗannan sirrikan guda uku bai hasken da wurin Allah ne Allah yake turowa wa mallan yake alallahu da nuran malamu min nur duk wanda Allah bai sa masa haske ba Allah ba zai zaki hasken ba kuma dama ilimi kamar yadda muke faɗa muke kara maimaitawa haske ne Allah yake wurgawa in kana son ka gane wannan ko ma kissan Imam Shafi'i da malaminsa wace ko Imam Shafi'i yake cewa na kai kuka na rashin rike ilimi a wurin malami na da ake kiransa wakil sai malami na wakil yace ba shi da ni ila tarkin ma'asi sai malami na yace imam shafi ya abin da yake faruwa ba ka iya kiyaye abubuwa ba ka iya haddacewa shine akwai abubuwan da kake aikatawa wanda yake sabon Allah kallama imam shafi kake wa ma za ka shafi ko wani ne shafi kan ma imam shafi ko wanda shi yana karamin sa babu abin da ya sani sai karatu yana karamin sa babu abin da ya sani sai karatu ba shi ba ya kawo shi yana yawo ɗan shekara bakwai majalisin imamu malik da kawo shi majalisin imamu malik yana yaro ƙarami mahaifinsa yaro mahaifinsa kawo shi haka zai ya zauna a bayan can haka an yi da karatu gobe aka dawo sai malam mali man mali yake tambaya me aka karanta jiya me aka karanta a kwana na uku ne ina ganin dan karamin yaro a shi ai wancan wani ne yake ce me ya kawo ka nan yake na ta kawo ne ita ce wata ta ma magana ta ce ki to sai yanzu kai kana gane abubuwan da ake faɗa Imam Shafi ce, "Eh, ina ganewa." Ya ce, "To, me za ka iya gaya wa abubuwan da suka fara?" Sai ya ce, "Shekaran ce da aka kawo ni, ka yi karatu ne kan kaza, ka fara da hadisi kaza, ga wanda kake sun ruwaito, wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane, sai kace ga hadisi." Bayan ka gama wannan ka kawo na biyu, kace wane da wane da wane da wane da wane suka fara ga hadisin. Ka ƙara kawo kaza, ya kawo hadisan da aka yi guda goma sha a rana yake sai jiya kuma an yi karatu ne guda kaza an fara da hadisi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ma ka zo wuri kaza sai da ka gyara zaman ka kai haka wuri kaza ko ma gyaran murya kai imam malik yake kai yau ba yake ai yau ga abin da aka faɗa ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi da aka zo wuri kaza kai gyaran murya sai imam malik ya rubuta imam malik ya ce nan je da gaba baya ya dawo nan nan sai mu ga kai wannan mutumin ba shi ne yake kuka wai wai ba ya iya haddace abubuwa ka bi tarihinsa sai da aka daina bari imamu shafi'i in ya zo wurin sai da littafi ya buɗe littafi domin sai ya buɗe littafi haka to ya haddace nan in ya kara kallon nan ya haddace saboda ka sai ya littafinsa sai aka ja a bayan ta da yaro kai ta kawo kuɗi kawo kuɗi abin da aka yi Allah ya ji mana to shi ne da yake kuka wai baya ga hadin kawo sai malamin sa imam wace sai ya ce a'a akwai dai abin da nake aikatawa na zunubi imam wace sai yake cewa wa nurullahi la yad'u fi qalbi asi hatta Allah subhanahu wa ta'ala baya sanya shi a zuciyar mai sabon Allah. To shi ne yanzu shehu Ibrahim ya tsirta zai bawa ta'ala an yake faɗa cewa eh ɗalibai na suna daga halara guda uku suna ɗaukar ilimi daga halara guda uku. Sai shehu Ibrahim ya yi tambaya kalla shekara wurin nawa ya suka wuce ba sai shehu Ibrahim ya zai bawa ta'ala an yake cewa lakin aina muridi minku. Shin kun nan gaba ɗaya wai wane ne muridina a cikin waye waye muridina din fa huwa a'wazu min al-kibrit al-ahmar indaku samun muridina samun almajirina na gaskiya kallon samun almajiri na shehu ibrahim na gaskiya to ya yi wahala akan neman kibrit mutanen da yawa nan ba san ciki ba za mu yi amfani da abin da aka sani samun muri samun muridi na shehu ibrahim samun almajirin shehu ibrahim na gaskiya ya fi neman gwal ɗanye wahalan samu a cikin daki yanzu kamar da ni da karko sai mu koma ɗakin mu ce wai muna neman gwal bari ka tattauna kasa dan Allah za mu samu gwal to shehu ibrahim ya ce to haka muridi na na gaskiya samun da yake da wahala sai an gida gaske za a samu mummuni na wanda ya shiga zai fara da gaske kenan ne shi Ibrahim yake nuna mana da yawa daga cikin mutane suna cewa su muridan shehu Ibrahim ne amma a hakikalin gaskiya su ba muridan shi ba kawai sun fake da shehu Ibrahim ne suna aikata abin da suke aikatawa shehu Ibrahim yake cewa in kana al'amru kama wa kafu in dai har ya zamanto kamar abin da suka faɗa ne na cewa ana samun wasu suna cewa su masoyan kare su almajiran kare amma suna saban Allah yake in ji abu ne da kuka faɗa kamar haka ne to waye gari na so wane ne sai shi Ibrahim ya faɗa abu mai tada hankali yake cewa wa yushiku an arfa al-qibla an kulli muqaddimin yastahimu bi adrahi al-muharramat wa lam yakun bima wajaba alayhi Shau Ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa na kusa da ɗauke izini ko ku zan ɗauke izini akan kowane muƙaddari kamar abin da shi da yake magana shau ba ma yana magana kan gama garin mutane ba kan muƙaddamai ma yake magana yake cewa zan ɗauke izini na akan kowane muƙaddari wanda ake ƙarfin hali ake saban Allah a gabansa walam yakun bima wajaba bai tsaya ya aikata abin da ya wajaba a gare shi ba na hanawa ba fa in ajaba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa fa in ajaba in wannan muqaddam ya ya ya wayannan almajiran ko wayannan murjan su daina wannan sabon Allah sun ki shehu yace yuhajir ila Allah wa rasuli to yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa yayi hijira kawai wa ilaina ya yi hijira zuwa gare mu fa wallahi shehu ya ce na rantse da girman Allah da buwayarsa ma auka ba kaira ulaika babu abin da ya tsayar da tafiyan wayannan bayan Allah hatta rajau ila ta'annus bil hawadith har sai da wayannan mutanen suka koma suna jin kirkirarrun abubuwa fararrun abubuwa da ake yi a jingina zuwa ga dalila yadda abubuwa ya ranakar da su kenan sanar shi Ibrahim shi abu na biyu wanda ya tsaya wurga wayannan mutanen zuwa ga halaka dula dula ahadihim bina tsawon lokaci da ba su zo wurin ku ba sai mutum ya ki zuwa wurin malaminsa shekara da shekaru ko ba haka bane mutum yana da malaminsa wanda ya karatu a wurinsa ko shehinsa ko mukaddamin da ya bashi dalila ma sai ya yi shekara da shekaru ma bai je wurin sa ba to bai ma san abin da rikan da ke cikin kenan amma kaida loko zuwa lokaci ana bukatar ka je wurin malamanka ka gaishe su lokaci zuwa lokaci ka je wurin mukaddaminka ka gaishe shi lokaci zuwa lokaci ka zo wurin shehunnanka ka gaishe su Shin Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ci gaba da cewa faman hadara ma'ana fi kathiri min al-awqat dukkanin wa'anda suke halartar wa'annan wurare namu yansa fa'ama shahawati zai manta ɗanɗano na sha'awa wanda sha'awan ne ke wurga shi zuwa ga mene zuwa ga halaka ke zai manta ma ɗanɗano na sha'awa ballantana ya rika kama yaran mutane yana shafawa ko yana kama yaran mutane yana lalata da su shi ya ce duk wanda zai rika zuwa ɗaukan karatu wurin mu wallahi zai manta wannan abu saboda za a kone zuciyar za a gyara zuciyar fa inna huna shaw ibrahim yace kaga a nan wurin shubbanan sigara akwai yara mata wanda suke yin karatu a wurin nan namu karna su amar sha'awa san manta ma menene ɗanɗano na sha'awa ballan alamat ma aka hawa sun banta me suka fuskanta Allah shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa hatta ina minhu shi yace har ma dai a cikin wayannan daliban nawa mai yin za ga wuta akwai wanda ma suke manta iyalan wala ya kiha ba ma ta zuwa wurin mata illa bil idni wal ikram sai ya nemi izini wani ma sai mun ci da tashi ya je wurin iyalan su ne ke tafiya mutane da yawa sun karanta wannan wurin sai suka yi mashe wani irin mummunan fahimta cewa in mutane suka zo karatu wurin shehu ibrahim akan ana su ma zuwa wurin iyalansu ko wani abu makamancin haka ba haka bane wato samfuri ne na ɗalibai kala biyu a gaban shehu ta kuma da ga suna wasu da cikinsu wasu da cikinsu ba su iya zuwa wurin iyalansu sai sun nema izinin shehu kamar yanzu abin da ke faruwa a wurin a nan Najeriya mutum zai baro garin su sai ya zo ya kare gidan malam dan ka zo ka kare gidan malam kana daukar karatu gidan malam sai za ka je gida wurin iyalanka ya za ka yi kawai sai malam ya kula ba sai ne ne ba zai ranka ba tsakani da Allah aka ake yi idan za ka yi tafiya ka je gida misali ni da na zo daga Sokoto na zo nan na kuma gidan malam malam yana ta karantar da ni malam yana ta karantar da ni daga farko ta ba sai gaban nan sai yanzu ina son na koma wurin iyali na kawai sai ga zuwa malam ya fito kawai sai ga ba na cikin zauren na yi tafiya haka zan yi yaya zan yi yanzu ai idan zan yi tafiya tunda ina wurin malam zan gaya wa malam sati biyu ga in tafiya na ana gaba ta malam in Allah ya kai mu sati biyu masu zuwa ina son zan je gida sai malamin ya ce a ba za wa haka zai ce zai ce Allah ya kai mu Allah ya sauke ku lafiya ko ba haka ake yi ba shi ne abin da shi yake nufi a nan shi ne abin da shi yake nufi ba sai sun nema izini ce Allah za ka ta ba mu je gida sai shi mu ce bismillah sai in Allah ya kai mu rana da za a je sai a ji kamar yadda kowa in dai na karantarwa ya san wannan shi ne ka'ida da haka gunka wanda yake karatu a gidanka ko a zawuyanka ba za ka nemi kawai ka rasa ba a tsari na da in ji har ɗalibi na ɗakan in sai kai wasu ba ba wai ma ɗaukan karatu suke ba masallacin da suke zuwa sallah in za su tafiya za su gaya malam liman algaba da malam a samu atuwa in Allah ya kai mu ranar asabar zan yi tafiya sai limamin masallaci ya ce to shi kenan akwai dan uwa an zo sallan asuba ko sai ta akwai dan uwa zai tafiya da Allah yana fara addu'a Allah ya sauke shi lafiya Allah ya ba ta ake yi ba amma wasu su karanta da wurin sai su mashi wani irin fata cewa ma har hana ɗaliban shi ma zuwa wurin jalan wannan kuskure ne kai da kake faɗan wannan akan shehu ka sani ka ci zalin shehu Allah zai yi masa shehu Allah zai yi masa shehu hakki sai samfuri na biyu wal ikra tilastawa akwai wanda sai shi da samu ma za a yi za su zo su ta karatu su ta karatu su ta karatu shi ne ta to iyalan na ka ba yau wani wannan ka hudu kenan a garin nan ba iyalan ta ji daga wurin ya a yau bayan za mu a a ne ka'ida na musulunci ba a wuce wata hudu ba a koma wurin iyali saboda haka saboda an wuce wata hudu za a sa iyalai cikin damuwa ko kuma sa cikin damuwan nan zai sa fada cikin halaka sai da ka musulunci ya tsara wata hudu dole mutum ya dawo zuwa iyali shi ya sa aka rubuta hukunci na ilahi ko wata hudu hukunci na ilahi cewa dole ne mutum ya tsare da iyalinsa in ya ki jarabawa to wayannan ɗaliban wanda su ba sa son zuwa gida su sai su zama malamai za su koma sai shi mu ci da shi har da dole sai kun ce ka je da karatu ne sai shi ne ce maka haka za ta lari da wayannan su ne siffan ɗalibai na na gaskiya ba masu da'awa ba ma ka kalla abin da shehu ce ya ce wani gani na duk wanda ka ganci ba irin wannan siffan ba ba ɗalibi na bane shehu ya gama ya kashe na biyan sai yake fala budda min ar-rusul lillahi ta'ala bi tawbati babu makawa dole ne dukkanin mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yin tuba da kuma yin umarni na Allah subhanahu wata'ala da nisantar ababen da Allah subhanahu wata'ala ya ani wazur da gudun duniya a matsayinka na ɗalibina a matsayinka na masoyina a matsayinka na almajirina to ka guji duniya kar ka sa duniya a gushinka kai ta neman ta shi ne jawa sai da shagaltar da kai Allah ko ba ku ba kuma an ce ka neman kuɗi bane ba a'a kai dai kaka zama irin wannan mutumin ina ka ko neman kuɗi ina za ka je neman kuɗi me kake neman kuɗi bacin da ma mamarkin kuɗi kake sai dai ya ce a kai kake haka walwarai ya tsantse ni duk abin da kaga ya ya shige maka duhu shi ne kika afka maka duk abin da kaga ya shige maka duhu shi ne kika afka maka ba shi mana manzon Allah ya gaya maka ba man ta kashu buhari فقد استبرع لدينه ko ba zai da yaji faqad istabra al-din duk wanda ya guji afka wa kansa cikin shubha hakika ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncin sa wa ta'allum kalla abin da shi yake faɗa yace kana son ka zama masoyi na na gaskiya kana son ka zama almajiri na na gaskiya kana son ka zama muridi na na gaskiya dole ne ka zaka nemi ilimi dole ne kawai ba wai shawara bane saboda da duk da cewa shi ɗalibi shehu ibrahim ne ko shi masoyi shehu ibrahim ne ko shi almajiri shehu ibrahim ne amma ya tashi ya nema ilimi shehu ibrahim ya ce ba ɗalibi na bane qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa li waliyil awliya ga shugaban waliyai na duniya gaba daya waye ne wannan shugaban waliyai na duniya gaba daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dama ma mun faɗa wane ne wali wali alladina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suka kasance ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun to wane ne shugaban masu imanin nan annabi muhammad wane ne shugaban masu yin tsoron allah ne annabi muhammad to da kan ne shugaban waliyyi to da allah ya ce shugaban waliyyi wa qurratu bihi ilma idan allah zai shi wa annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka rika cewa kullum Allah tara mini ilimi Allah tara mini ilimi Allah tara mini ilimi ya tunanin da kuma wanda ba annabi ba bayan wannan annabi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam muka sanar da kai abin da ma baka san shi kenan Allah ya sanar da annabi ilimin da yake abin da yake da bukata da abin da ma'anin sai da bukata duk an tsira da shi ya ka ce da ni da kai mu tashi mu ta neman ilimi dan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malam yace fallazi yaliqu bil murid kaga abin da ya dace da muridina almadirina Allah ya yi fasairuhu kada ya tsaya da tafiyarsa shi neman Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza lahika hatta ya haɗu da ni shau ibrahim idan ya haɗu da ni ba wai nanaye zamu ba ji shi ba ba nanaye zamu ka gani ko zamu cikin karatu kalli shi zamu cikin karatu zamu cikin azkar da shi har sai ya zo ya kai matsayin da zai wuce a ilimi sannan kuma a azkar to idan zai hude ni a irin shi ne wa akara alayya halu har halin sa ya zo ma ya wuce in ka ta gano ilimin sama ya ra'al ila shay'in a'la minni makama sai in shura shi zuwa wani babban shehin wanda ya fi ni kai kalla tawazun da shi idan kai karatu a wani kai karatu kai alkawa ka goda zuciyarka har ka zo za ka wuce shi ko za ka wuce shi sai shi ya ce to yanzu ilimin ka ilimin ka yanzu ya wuce nawa ka zo ka je wurin malam wani kai karatu a wurin sa sai Allah Allah dan Allah shi yana sa ai waka kenan ko ko a tashi ai karatu mutumin da zai karatu ya kawo shi karamin karatu za ka yi ba ma shi kaga ba ba ma shi to amma ka kira ma wai za a san shehu yake in mun yi karatu mun yi karatu mun yi karatu har ma ba abin da zan iya tsara maka shi kenan sai ce ta kika je wurin malam wani shi ne shi abin da yake magana wa alamu rahimakumullah Allah ya ku sani Allah subhanahu wataala ya mana rahama gaba daya anna kathiran min almuddaina da yawa daga cikin masu yin da'awa wanda suke jingina kansu zuwa gare ni fadda nasa an sabilillah sun hana mutane bin tafarkin Allah بعدم الاستقامة تهنير رسم الاستقامة تبطوع mutum sai ya ce shi dan da yuka ne abinda shi ne ke yi kenan masu yin su tabi zuwa gare suna cewa su yan da yuka ne bayan suna cewa su yan da yuka ne sai kuma su koma suna yin abubuwan da zai hana mutane shiga addinin musulunci ko zai hana mutane su shiga cikin dalilin Allah mun tuba Allah ka yafe mana malami shi shi shi wa man intasaba ila Allah wanda shi ya zama to yana jingina kanshi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sara yasuddu an sabili kuma ya koma yana tunkuda mutane yana hana mutane jin tafarkin Allah ta hanyar abubuwan da yake aikatawa wanda yake sun saba wa shari'a kamar misali abin da ke faruwa ne mutum ya sha giya ya ce shi ɗalibin shi guda ne wani zai sha'awar da rika shi ba mutum ya je yana zina sai ce kuma shi wai ɗalibin shi guda ne dan Allah wasu za su shiga wasu ba za su shiga ko a zo ana ana zagaye mafi ko ana shafuwa maza da mata ana yawa kan mara ya fara gwada masu dan Allah wasu za su sha'awa wasu ba za su sha'awa to shi ne shi yake magana nan ai duk masu yin abubuwan da ke hana mutane shiga musulunci ko ya hana mutane karɓan dalila shau yake faƙari barar Allah bil muharabati wannan mutumin ku yayi fito na fito ne da Allah na su yaki fafara sai ya zamanto cikin wurin mukamin inkari ya zamanto akan bigire na yin inkari al'asiya ga mutanen da yake ba su rabu ya zaman to cikin su mutanen da ba su rabu bi kaunihi sababan lidalika domin ya zaman to shine dalili akan haka shau yace wala kuje lakum babu makawa a gare ku min al-huduri ma'ana na ku riga halarta wa'annan wuraren karantukan fi kasirin min al-awqati da daga yawan lokuta litaqudu anna adab as-suluk ko litaqudu anna adabar suluki domin ku karba sannan da shi yake magana a wurin da cika yace domin ku karba na dubban yin suluki zuwa har ranar Allah subhanahu wa ta'ala sai shi yace kama a rasu a kawai aljanni kamar yadda mun karba hakikalin menene jazba ko sai ga wani kawai ana cikin ana cikin zikiri ko ne kullum sai ga wani cikin ba ko dan Allah ba san fanka fanka fanka ya gani ko kaga bai shiga jisba ba dan ba yanzu muka fara ne ne jisba ba yanzu muka fara fara jisba a farkon yara kaga wannan ya bai shiga jisba ba tilla har ma da shi ma ganin fanka ya tafi kan alaga wata wai ya shiga jisba ne sai aka dauke shi sama za a zama masallaci sai fanka zuwa ya tafi sama da kai sai fanka Now, now, Allah ya ji Allah ya ji shi ne sai yace kamar yadda kuka karbi hakikalin menene jazba jazban nan mutane da yawa da basu karatu ba sai su rika inkarin jazba kirko abu ne sanar ne ba a cikin addinin musulunci za mu kaɗa duk wanda ya fara hadisin wannan mutumin da raƙuminsa ya mace a tsakiyar saharar nan da kayan abincinsa da komai ya nema raƙumi ya nema ya rasa a cikin sahara ga ta an riga an yi tsakiya kafin ka koma wahala kai gaba wahala shi kenan sai sadaukar kai ya sadaukar kuma ya zai mutu sai ya koma ya ɗan kwanta a wani wuri haka sai bacci ɗan dube shi zuwa ɗan can kamar bayan minti goma haka yana farkawa kawai sai ga gara kuma shi ya dawo ya tsaya a kai shi a sai ƙara buɗe yuri sosai a sai ya tabbatar ba kuma ne ba sai ya ce Allah ke kai ne bawa na ni da ubangiji ka wannan yana cikin jazba ne yana cikin jabba ne yana cikin wani hali wanda bai san yanayin da yake ba duk mutumin da yake cikin yanayin da yake ya ce ma Allah bawan shi ya fita musulunci to amma tun da yana cikin wani yanayi ne na tsananin farin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce ai ma na ji ga farin ciki ne akan bawa na idan ya tuba wannan shi ne gaskiya cikin wani yanayi wanda ba san halin da kake ciki ba halin ya yi sama yana cikin wata halara kamar yadda muka faɗa a shi ya ce wa man fa'ala zalika fa hal fa'a qawlan azima duk wanda ya aikata wa'annan abubuwan da muka faɗa ya bi abin da karantarwan addinin sa yace to wannan ya samu rabauta babban rabo shehu ya ce gaba ɗayan ku musulmai a nan wurin shehu ya hau mataki na gaba ya ce shi zaraga mutum ma ya tsawo wala kujja lakum min tabiyyil malaki babu makawa a kan dukkanin ku musulmai duk lokacin da kuka ga wani abu wanda yake malakin ne munkar ne abin ki ne ya saba wa karantarwan addinin musulunci allati taqaw bil ikhwan wanda ɗan uwa suke aikatawa ku gayyara wannan abu ku canza shi da yadda da hannu wal lisan ku canza shi da harshe wal kan ku canza shi da zuciyarku kamar fil hadis kamar yadda ya zo a cikin hadis tunda shi ya san cewa ɗalibansa ɗalibai na ilimi sai ke kamar fil hadis kamar yadda ya zo a hadis ina hadisin ita ya kan ga karanta shine ne man aminkum munkaran فليغيره بيده شيء أمثل يمكن هذا ولا لا كمان يدو أمثل هذا ولا بد لمن يريد الانتفاع يتي بلا ولا بد لمن يريد الانتفاع بحفظ ما يصدر منا من الوقاية شو يتي باب مكوا da dukkanin mutumin da yake so ya amfana da ababen da muke faɗa to ya zaman to yana haddacewa yana kiyaye dukkanin abin da yake fitowa daga gare mu na wasiyoyi na ban wanda yake na bani ne a waje wa nasran ko ko zubin dole ne ka hada shi kaga shehu yana nufin mene ni karatu ne sai ke nan dukkan abin da aka ce maka wanda shi ke karantarwa a cikin kashi ne ka hada shi dukkan abin da kake mun faɗa a cikin shehu ita ka hada shi wa hadhihi al-bara'a yace wannan bara'a din wannan wasiƙa ko wannan rubutun irbuha wajibu haddace wannan wasiƙan nan haddace wannan rubutun wajibi ne da kullum muridin akan kowane almajiri na shehu ibrahim haka shi bari shi kowane ɗan ɗaga ne ya ce dole ne ya haddace wannan wasiƙa saboda ya ɗaga bar ma da zamu da shi wa kullu man wasafa alaiha haka duk wanda Allah ya sa ma yayi karo da ita kamar da aka ce za a raba ma sai Allah ya samu ɗan tangarda za a mana da za za za za a yi sai a rarraba mu ne da Allah kowa ya samu sauran yan wa sai a samu mana ya insha Allah duk wanda ya karo da ita shi ya ce faliyan sa'a yayi kofi shi ma wa yulazimaha ya lazamce ta wa yarra'aha kullu yawm ya rika karanta ta kullum saboda kan cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yin karshe ga abin da shi yake fara kan ma ka ta mu ne muke fara sai da zina magana da musulmi gaba da da ɗaliban sa yace wa fi salata fi sallah kan lokuta ina ma cewa su ɗaliban shi ne ba sa sallah ɗaliban shi ne yanzu dan Allah mun karanto wannan wasiƙa tun daga farko yanzu yau ya ce wa fi salata fi sallah masu cewa ba sa yin sallah kuma suna cewa su ɗaliban shi ne ko almajiran shehu dan Allah ɗaliban shi wani dai abu ne daban zai yi kuma suna aikata wannan bisa kuskure saboda ba su je wurin malamai ba bayan a garin nan akwai malamai sama da ashirin Allah mun tuba Allah ga yafi wa atu zakka shehu yace a bada zakka Allah ya yace mana wa sumu ramadana fi azumin wata ramadana akwai wata shekara da dan uwana ya taba shiga yi tikari a wani masallaci sai wai wani ya zai ce ai ai su ɗaliban shan ruwa ba za su yi azumi ba za su yi azumi ba kuma ku shigo yi tikari ka shige sai suka je suka gaya wa kwamitin masallaci kan kwamitin masallaci suka zo suka ce a kore su a kore su ga masallaci wa hajjin bai su ziyarci ɗakin Allah man yastata ilayhi sabila ga wanda Allah ya bashi dama wasu sattaqul mala ku yi sadaka daga dukiyanku li wajhillahi ta'ala dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to anan ne kuma gidan ke saka ba kai a matsayin ka da mukaddami neman da ni karwa ka tayi sadaka ba inda ake da kaji shi yace a ba haka ba kai mukaddami karka ki kana ko ga ta ko ku almajirai almajirai na aiki a cikin ko kaya shi yace wa ya saka wa ya saka kai a matsayin ka na mukaddami kawai ka ja ku zuwa ga Allah ne dan kana mukaddamanci ba ce da kai sana'a ba ko ke sana'a su kuma almajirai ba laifi neman albarka ta zo ka yi karatu sai ka danka kuma ka shiga raga wa jama'a ba laifi wannan neman albarka ne amma mukaddami ya yanka wa ɗalibansa kai za ka rika yin shekaru a gidana kai ne kusan man mutana kai kuma kai ne siyan takalma kai agogo ko kuma sallar da ya karami ne sai ka raba wancan mota ka gani ko shi ne kuma ya sai shi ne cewa wa saddaqul mala li wajhi Allah duk lokacin da ka bada ka bada abin ne dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mun tuba Allah ya yafe a cikin wani hadisi bakin hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atuhu shakrul iman yin sarki to ka gani ko Allah atuhu shakrul iman yin sarki ko sarki rabin imani shau ne yake karantar da kai kar ka ce kai ɗalibin shehu ne ka ƙi yin tsafta ka ce ka rubuta da zaki har sai ya wani haka haka haka haka haka tsohon shugaban imani sarki rabin imani ne walhamdulillah tamla'ul mizan ka ce alhamdulillah yana cika mizani wa subhanallah walhamdulillah tamla'u yace subhanallah da walhamdulillah suna cikawa au qabla an ko dukkan su biyu suna cika ma bai da samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi sai kara dawo maka da masu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa salatu nurun yace sallah da kake gani haske ne mahimmancin sallah bai yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala an a ranar da zai rasu yana cin gadan asibiti a London. A London yana ganin asibiti, yana tsananar rashin lafiya a ranar zero. Yake mashi wa Allah su Maulana. A yi min alola a cikin da ni gaba zan yi sallah. Ita ce sallar shi Ibrahim ta ƙarshe. Tsakanin da Allah in na ce na san shi Ibrahim ko ni almajirin shi Ibrahim ne. Na yi mai adalci na ce shi ne yake ana kaiwa wani matsayi da ba a sallah. tsakanin da Allah an yi adalci ka kuma da haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da sai rasu sai da yi sallah a zauna ko fa salla bihim jalisan wa hiya akhir salatihi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah ya ranar da sai rasu sai da yi sallah a zauna ba idan akwai wani mukami da mutum zai iya kaiwa dan Allah zai iya kai mukamin manzon Allah ne sama manzon Allah nan hali da sai yana yin sallah sai wani ya zo ya ce masa wai za ka wani mutane wai ka daina sallah sai ka yadda tsakani da Allah musulunci da annabi ya aiko ne wani dai abin ne da ka gani ka gani malam yana magana cewa malam sai da ya nuna mu ya ba su hoton da shehu Ibrahim ya yi sallan kashi kafin mutanen mu sai su rika yin abu suna jingina shehu suna bata mu shehu ranar lahira akwai shari'a wallahi akwai shari'a Allah mu tuba Allah ta yafe mana yace wa salatu nur wa sadaqatu burhan kaga sadaka hujja ce wa sabru diyaw akwai haske ne wal qur'anu hujjatul laka aw alayka musan Allah yake kaga Qur'ani yana zama hujja a gare ka ma'ana za ka karanta shi kai aiki da shi ka shiga aljanna a'a sai yi ka karanta ka aiki da shi sai in sai kai mutum wuta malam yake musan Allah ya faɗa kullun na biyar dukan mutane suka yi sammako fa bayan nafsu wa sukan sai da rayuwar fa mu mutiku a wani wurin sai da ran sai ‘yantar da ran nasa ya yi free ɗinta da zaman tana bauta wa Allah kamar yadda Allah ya ce sai su je aljanna aw mu fikuha ko ko ya tozartar ya wulakantar ya kaskantar da ransa ta hanyar aikata sabon Allah sai ya mutu sai ya je ina sai ya je wuta Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa asbabul qahirin shine mafi gaskiyan masu magana inna Allah ya'muru bil adli Allah yana umartan ku da adalci kada ce kuma ya san abin da ke faruwa Allah yana umartan ku da adalci kenan kan ku jingina mu shi abin da yake ka ku jingina mu shi aikin da shi bai kada aikatawa wal ihsan da kyautatawa wa ita idil qurba da mai wa mabukanta hakokin su wa yana an fasha yana hana wa yana an fasha shi yake Allah subhanahu wa ta'ala nan yana hana mu aikata alfasha wal munkar da abin da abin da za ta aikata wani ya kace ke ce kashi wani me yasa shi ne yake haramun ne kaka aikata haka Allah ya ce a Qur'ani da shi wal bagh haka nan zalunci shi yace ta kowane siga ta kowane hanya kaka yake ka zalunci wani dan ba wanka bane dan ba kanin ka bane ko dan ba sirrin ka bane ko dan ba dan unguwan ku bane ko dan ba addinin ku ba haka kawai ka zalunci shi yace kake yake haka kawai ne yace saboda Allah ne ya fara wal bagh da zalunci falwailu shin yake kalmar azaba ta tabbata kullul waili kowace irin azaba da nau'ukan azaba duka su tabbata liman la yatalqa hukman Allah wa rasuli ga mutanen da ba sa karɓan hukuncin Allah da manzansa bil qabuli tami cikakkiyar karɓa duk mutum da za a karanta masa dan Allah ko ba dan manzon Allah da yana ba wani dan hadisi mai dan sauki sauki ne ba wani mai dan rauni rauni da Allah dan ba mu cewa shi da kalmar azaba bata ga wannan mutum Allah mun tuba Allah ke yi lakin shi yake sai dai man ballaga hu kitabuna duk wanda wannan rubutun ya kai gare shi wata ba sai ya tuba wata daraka yayi istidraki kuma na abin da zai same shi a nan gaba ba amkarahu ya gyara kenan abubuwan da zai same shi a nan gaba ko sauran rayuwarsa falahu ta'ala tijari shi yake ina masa albishir zai samu rabauta duniyarsa da lahira haka Allah amma salama da abin da ya aikata a baya Allah ya yaye masa kenan wayannan mutanen da suke aikata shan giya ko suke yin zina shehu yake daga yau idan suka ji wannan karatun suka tuba shehu yake ina musu bishara za su shiga aljanna za kuma su samu rabauta duniya da lahira sannan wancan laifin da suka aikata Allah sun tuba Allah ya yaye musu ko da ba Allah bane yake ko فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا الله مكتوب الله كافي ومن لم ينزجر duk wanda bai haka ba duk wanda bai wa'azantu ba fa ushidu Allah ina shida mu ina shida wa Allah wa ushidu kuma ku zaman to shida anni bari'un bil ubad duk mutumin da yake aikata baban Allah ya ce su ba yana jinji a kansa zuwa ga shi ba shi yake ba ni ba shi ne su ba kyau yake bar na gaya maka wala abra'u minhu ba ni bane zan fara yin bara'a a gare shi illa ba'da bara'atillahi wa rasulihi sai bayan Allah ya farranta Allah ya ce ba ruwan shi da shi manzon Allah ma ya ce babu ruwan shi kyau ya ci gaba da mana wa'azi yake cewa wa alaikum bil ikrar ina umurtan ku da yawan da min salatul fatihi da ma'udu da yawan da yin salatin fasi da ma'auri saboda lada da falala da wannan salatin ta kusa akalla kowane rana ka iya kan abin da zaka iya ba ba maki kai goma zaka iya sai wuce kai a kai dari zaka iya sai wuce kai kai dubu ɗaya zaka iya sai wuce kai kai sai gwargwadon abin da zaka iya sai wuce kai amma in salatin fasi ka yawan ka yawan yin wani malami yake cewa duk biyan bukatun da kake nema in ka roƙi Allah da salatin fati Allah ya amsa wani malamin Allah ya saka musu talibi lokacin muna jami'a yake cewa ba mu da abin da za mu ba ku sai sirrin cin jarabawa ya ce ga sirrin cin jarabawa na salatin fati za mu karanta ka ba sai mu je da wasu zai ko ba ku wani yawo daga yau cewa ya yi latin fati za ka karanta kafa ɗari bakwai ita za ka cire ba wani kuma alhamdulillah ban taɓa samun kari ruwa ba har na gama da shi ne rubutu ban taɓa ba yake shi za ku sai ku je ku sai Allah mun gode maka Allah mun gode maka yake duk sirri an sa addu'a yana da cikin sabbi fati shau sai ya ci gaba da cewa wa alaikum bi kasbil asrar qawlan maqila ina umartan ku da koyi sirrika a magana ko ko a ayyuka zai yi kana da wani sirri wani ismi ne haka ce a karke shi tsakaninka da Allah ne wani kana da wani wani baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka aka ce ba sai ka fito cikin mutane kana bayyana wa ko na mun cikin wani littafi ne na karanta murya maulana san murya sun murya ya murya ke kawo ake cewa cewa Ahmad Tijani ya ce radiyallahu ta'ala an shalibun ka ma ka koyi shi sai in lokacin aiki yayi ko sai ka fito da zarban ka kai aiki da ka gama sai ka sa a ajiyu haka ne kyau sai ka sa ta ajiyu kana gama sai ka sa ba ka za ka yi a wuya kana sa da ke a shi mutum ka koye shi ma ka koye sai lokacin aiki ya yi sai ka ɗauko kai aikin ka kana gamawa sai ka ba to nawa mutane suka taɓa ganin maulana tsari al-husaini sirri to nawa ai ba za ka yi da yawan ba ba su da yawa kallon dukkan sosai ka gaishe da sani sai lokacin aiki ya yi sai ya ta da rubuce kama da ya gama sai ko malamin malam ibrahim bakar da ya gaishe da sani sai za a yi sallah sai ya sa hannu a biyu sai da ku shi ne wannan a rike biya da jirgi a cikin gari yana cikin ganin shi a to ya kake yi ko me kake so kai sai mun ka su za ka yi aiki kai aiki a aiki in ka gama shi kenan ka a duk ka kama to amma ba wannan yana da cewa kuma ka tarbi haram ba muna nake bane boyewan ya ji akan bayyana wa domin sirri ne tsakaninka da ubangijinka shi ya molan ka kare farar mun galma da magiya ba ba mun da shi amma tsiyani ka wannan to da ka fara wannan mun bayyana islam wada'u ankum at-tajahur tajahura bi kalam ahli al-haqaq yace kalaman nan na ahli al-haqaq ku dena bayyana ba kaga wani arifi ya faɗa wata magana kazo kana faɗa cikin jama'a shi ya ce kaka yi tuda ka sai shi da bakin ka a yanzu idan ka tsaya kallon kistan annabi Musa da Haruna a annabi Musa da Gideon ai abin da ya faru kenan ko da jari a a shi shi ne ya bude mun ai ba ni jari ba ne ko maganganu ne na ahalul lahi ko maganganu ne na ahalul lahi إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تجد به خبرا قال تجزني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا wannan ma yana ƙara nuna maka ka'idan zama tsakanin malami da ɗalibi daga nan ne manyan manyan makarantu suka koya cewa kafin a baka admission za a baka gai da ka'idoji na makaranta in ka saba za a ga sabawa ko ba ka suke yi ba in ka kuma za a ga sabawa ka'idoji ne to daga nan suka koya kiran ba karatu aka koma da cikin da annabi Musa aka yi ba a maganganu ne da ayyuka aka zo aka hawo kala kala aka kalla kala kala jai kana ta zama magana ba kashe mu zaka yi ba kace kai aka zo aka samu wani yaro yana kalle kallon shi yana wato aka kawai sai ya dauki kawai ya kwaɓe shi kwaɓe shi kwaɓe shi ita aka tsanka nafsan zakiyatan a kira'an wasu zakiyatan kira'an abu zakiyatan a daga cikin rai karama ka kashe ta alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya fasu to wannan ayyuka ne na halin bai Allah ne yake sanar da to da in ka ji sun yi wani magana sai shi sai shi ba sai ka ba kana bayyana wa mutane واطلبوا الصراط المستقيم شو يتي يرمو دا ولا تفرقي يكفي تفرقي نجم وتلك الشهوات الطاغوت شو يتي وتلك الشهوات طاغوت yace wayannan sha'awoyi da muke biye masar nan namu yace ai ɗagutu ne ta'budunaha ba'da da'awar imani wanda mutane suke mutawa bayan sun yi imani sai ga mutum kiriki ya san sabon Allah ne zuciyarsa sai yi ba komai Allah zai yaje maka sai ya yi a ina maka bayan wani dan Allah ba ka mutum ba ko ba ka wani na fi da ka gani ko a makaranta ba ta wata dan sai dan mati a dan Allah ba yi ne malamin su ba yi ko dai to ka yi to shi kenan an gyara an gyara to dai a dige kwatin to dai Allah ya yi ba faman ya furfi tahu wanda ya kafa ce mata hutu wa yau min billahi fa qad shamsaka bi quwwatin wusta hakika yayi riko da igiyan nan wacce take karbi lan kama da hawan da ba ta iya tsinkewa wallahu samiun alim shi Allah alimun samiun kuma shi Allah ne shi ne kuma masani ne baka shi ne shauki bayan da yake zuwa karshe a karshe shi mun zai cewa wa anta ya ahmad ya ke dan dana ahmad bal li hadhihi alkitab ya sunan ya bal li hadhihi alkitab kitab da wannan littafin ila ma ila man yantasibu ilayhi zuwa ga dukkanin mutanen da suke jingina kansu zuwa gare ni shin Ibrahim fa arsil ila kulli kabiri a tura wa kowane babban mutum fi mahallin a wurare daban-daban nuskatan kwabi minhu nata li yaqra'ahu domin ya karanta liman ba'u wa liman hawlahu ga wanda suke tare da shi da kuma wanda suke kewayensa wa arju min Allah an talaqahu minkum minkum qulubun qasiyah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da fata kyakkyawa a wurin ka ya zama to kun karɓi wannan takarda da kyakkyawar zuciya fawafiyar gaskiya wa azanu wadiya da kunnuwa masu kiyaye abubuwan da suka ji illa man harka sama illa illa man harka sama wa huwa ko wallahu yahdina wa yahdikum yace Allah ya shirye da ku ya shirye da mu wassalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan ita ce sabon da shin Ibrahim radiyallahu ta'ala an yake a isar da ita zuwa ga kowane musulmi cikin takaddar man ji abubuwan da shin ya faɗa dukkanin mutanen da suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala suke jingina kansu zuwa gare shi shin ya ce ba shi ba sauran karatun za a ci daga bakin malamanmu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kalmar alhamdulillah a malayin da ta karfi a babu shuka wannan karatu da malayin ma yau kuma ne sai ba mu sai mu ba ni ba kace a cikin da malayin da malayin da malayin ba da kuma cikin kula da dama masoyi zuciyar da rayuwar da ba da ne ne shi ubara da zai ma ba da ya Allah ya yi wa da saboda haka ya yi wa mu ba zan zo in kawo shi da shi akwai wani ba a yi na nan a cikin kamar ba da kawar wanda ke da wani kasa idan ya sa albarka a abin da malamin karanta to ya yi bayanin yadda za a samu shi ko hukunci na wanda ita wannan sako muhimmi da malamin nuna da shi insha Allah ba da wani lokaci ba sannan za mu ba da dan minti biyu zuwa a an da tambayoyi in zan kasa tambayoyi kuma sai na yi addu'a kowa ya ji kuma ya fita sai ana da haduwa cikin fatar da ji yanzu zan yi ga abin magana da shirin wani mafi hawa da wani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين يا رحمن إلا الصراط المستقيم واقع من أعدائنا وويل مغفرة آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح وعظيم وفاتح لما سبق ما بالحق ولا يستوى وعلى آله حق قدره ومثاله سبحان ربك رب
alhamdulillah sai da ta aisha Allah ya kara wa kyauta da biyu ne sai da Allah ya kara wa kyauta bin ci ba wa dubon da ce da biya ta Allah kuma kun sai ta da ta da ta da da wa wajen ya ta da ba ta amma sai da ta yau sai ta ba da ba ta kuma ta ya ba shi ya ce na wuce shi a ya ce na wuce shi a ya ce na wuce shi a da fara shi shi a shan da ya na ba wa ta ko wato irin kwarai da wani da ya ci gaba da cewa na wuce shi ko da na kuma wani jiro na su kare da ya dinga sa kare saboda shi ka dalilin ta fi na dama tsaya ya ce Allah ya ce sun kun buɗe ban da ta ba shi kaga da shi sun buɗe Allah ta Allah ya wani malama malam a imam a mamu har a wani Allah ya kawo da shi sunan don yin sadda wani abin kawo wani cikin masu yi wata tsoron ji kawo shi musamman shi ne direction na su da tafiya ya kone wani gudanar da wani aiki da makaranta a wasu fata a kasa sama da yadda su tabbata da tsoron da su kasa da kuma mutum shi da shi ko Allah ka mutum shi da tsarai ya riga ya yi shi wani lokaci daga cikin wata duniya Thank you. إذا تقول أمور الكافرين لم تكن بشر الله ولا دعوة ومنهم أطيل يسجد أحد وزن من أطيل يسجد بين الأمور في الشر مقدم ولا ولا في أحد من يسجد ولما أرسل إليه القوم godiya ga Allah da ya rubuta mashi kuma Allah ya sa tsawon da zai yi nan ko amfana da abin da ya gora da shi ya zama cikin mun gora ya aikace muna don gudu tare da gidansa tun da Allah ya mana wannan muna tsara su ke mana a wajen ya kafa mana a cikin sannan abu na biyu wadda mutum samun hada samun wa akwai waɗannan karanta suka wanda su kai daban daban mafi amma waɗansu su yi tunani a wai ina muka yi ba saboda su suna tunanin abin da muka a wajen suka ɗora a al'adance shi ne nan ya wa waɗansu nauyin faɗa cewa a gyara wasu mai cewa ana bukatar gyara waɗanda kuma Allah ya farkar da su faɗa da yawa su karɓa kuma tunanin su yana daura amma sai ga sunan abubuwan da yake ƙara tattaunawa ke ƙara tattaunawa ana tattaunawa musamman da su wannan ƙarfi ɗaya ba don babban littafi amma da ta ƙarama da shi amma abin da ta kusa yana daga cikin abubuwan da ya da shi ne ke shiga wa ana nuna shi Allah ka kira ni da mutakila sadda na ko ya da ta mun shayi wannan da na ba da shi ko Allah ka da ta bi da lokaci ya ka ba da ta ba da shi ya ka ba da ta ba da bayani domin ko ne ba da ko ne ba da ko kuma ne ba kun yi tunanin za a haɗu a baka yawa amma don ba a haka yawa ba kusa mamaki kullum muna gaya mai Allah da tsanki kanin tsari da mai sai kallin daji aka yi za su ma ya ɗaga ni wa ma ku shi su yi da jini wa aka za su tsari da tsari da tsari da shi to Allah ya fara shi tsari da Allah kuma ya fara Allah kuma ya fara Allah ya fara wanda yake yi da sauran waɗanda muka saurari karatu muna godiya da wani su gaba ɗaya da zuwa shi Allah ya tsawo ya tsara Allah ya sa mu ta Alhamdulillah Ashekwa da Muhammad Tawar Allah ya fata da tafiri da wannan ka albarka da kai ya yi zuwa da yin shi lokacin da malamin malamin malamin da karatu ya yi bayani ya kamata ce an yi kokokon kuma ya samu to haka tun da aka samu san karshe bawa Allah da ni magana ya ɗauki nauyin bai guda to da muka je wurin kokokta a maimakon naira goma goma sai aka ce mishi naira ashirin ashirin kafin da dawo ya ce kuma da ake naira goma goma shi ne shi wani gaskiya a cikin gari nan bai samu kuma wanda a cikin zai yi a yara wani wallahi a cikin kwanakin nan sai ku ta shawara da shi ta mace na fari da su ta ta fari da ya samu kuma ko da zai yi mu da wani mun raba da ita da dole kowa a nan ba amma in Allah ya yi za a kula kuma zuwa jima'a da kuwa za mu sanar da yadda za su samu insha Allah wanda ya samu in yana da iko shi ma ya zuwa da kasar jariya ya kuma da ya ko biyu shi ma ɗan uwan shi ta domin man za ta da cewa ya yi nuna a ɗan kasa a tsarin da za yi nuna a ɗan kasa ya fi kula da iri ba yi nuna to shi ma da shi a kan ya fi fanyar shi da ba kullum a mu Allah ya rubuta a yana zuwa tsarayen yanzu mutane ba za su san ko bane nan ba bibiyar da Allah ya kira su ina kun a halitta da zahiri ko kuma ba ba yadda rayuwar shi yake in kwanci yake yana da ya tsaya sosai da kai kamar yadda ya ke kullum kan shi a haka yake a daidai ko yana da wani haka ne su da kuke da rabu masu rabu idan ne muke kuma idan akwai tunama da ganin kuwa da ya tsariya saboda ya fi kana da kai su waje su ba ka duba mamaki irin dangen da yake to kusan ya kamata ne su yi domin muna cikin wannan saboda da ke sauka a waɗanda aka yi sa su shaƙe waɗanda da ke da kuskure sa su madadin ruwa Yahudawa Allah ya samu shafuna, shi da gidan da shi, ko kaya ya ɗauka ta shafa shi. Balle yana tsaye na shafa ya, kan shafa shi. Wato ba shi da tunani da fitan nesa. Allah ya kuma bai zama da waɗannan. Domin abin da yake son ce a cikin shaɗar da lokaci. ba maganar matsala a kan fiye da kyau da kyau shi ne ne a wata baya da wani ce ba da shi ne a cikin ba da wani abu ba a cikin wata da fiye da kyau ko kuma ko fiya da shi wannan da shi shi shi ga da yadda zai da yadda shi ba ba da yadda yake abin da ba na taɓa gaya maka na ce maka akwai na yi kuma shugaba da shababa kullum na yi na gado na fiye mataimaki na yan gwari yanzu a lantar da shi an fahimta ne makarantar da aka ɗan tsawon su tsawon da rubarwa a ƙarshen ya fitar su da kai kun buƙaci ne ko ka ɗauke a matsayin na shugaba a yi ba da muka ba shi nan bai yiwu ba sai zauna tabbatar na masa wannan shi kunya na haƙura ko kuma yin zai ka shiga yin tafi da wani sama da fara idan wani abu ya faru kuma shi ka ba kuka a ɗan da wani su ba sai an yi su ke da yin shirkin da yin ciya ya kullum ne ci gudu bada da kullum ne ci karfi wannan bada da haƙƙin shafi wa wannan addini ne wani ne ba mu mutane a kullum ne wa wannan filin kokarin yawa a kuyar don Allah don Allah wanda ne kuma ya shi don Allah ya shi in mutum ke a yawa a ranar shi a nuna ba ko ya yi don Allah akwai wadanda sun kai za su iya wasu ko ya ba shi don Allah mutum da zai iya zai shi ko kuma mutum da zai iya zai shi dukkan waɗannan abubuwan ya kamata a cikin muna da condition wanda ya kamata a cikin wani shi ko ba sai ba ya ba su ne ta samu ni kullum na ta tsaro ba a kan wannan idan ne wa wa da wa da wa da ne a kan ba na ta ji ba yanzu ne ka ni da ba ka ta da kullum da ni ba a kan da ni ne ko ba ta dan idan da ba ya ce shiga da ni ana to me ne za a yi idan bai ne wata gida ba wani da ta ce to me zai sa ba za mu yi zama a ce kada ka nuna da muke sa ya kuma shi ko kan tsaye a samu amurkattun mutane a kan kungiya wanda za su zama aje wannan kuɗi da zama muna da kamar ba a ci gaban addini ban ja hada fa inda ma yin jahi wa jahi lillahi hatta shi هو الكبير يرفع على سبيل الرفع وخيال من أن يرتكب الناس فلا يشتغل أقول لك هي أن الاشتغال لكن الرياء يقول الخير وما تجدوا من خير فجدوه ألا تجد أجل الشيء من الخير لا تبدأ شعور duniya ba za ta tashi da Allah ya kawo mana tashi da za ta tashi a aikace a yi abubuwan da muke ba kuma kuɗi ne ba yanzu za mu yi magana su ce na siya safiyar mu ce ba na so so na ba ta na yi kada kaya da kaya da ce ba da ya zo ko ne ba ya zo sai ka zo ne shi a cikin waya ne ba amma wasu ma yana da kyau kana zuwa kuma za ka ci ولا تشوفي الحالة التي حدثت هلا يقول لك أجل في من تفضل أربعة فلا يرى ولذلك قد يزن أكشوة مطلوبة إلى جنوب البيت حتى يقول لك أما هذه ولا فكر الله ولا
yi ta abin magana na tabbatar ko da ne zai zauna a sama ya ce mu zai zaune da kuma gudun na na to alhamdulillah an yawo hankali na a bayan na marfi babban na kuma ma da ya yi karatu to in akwai tambayoyi ne biyu a yi tambayar malam da an sa sannan a shi na ji ya sa albarka kuma tare da rufewa da addu'a gaba da muna maka barka Yin a kai tambaya ɗaya biyu a jika abubuwan da malam ya karanta da mu sai a tambaya ga wani yana da labarin malam da yake yin tambaya. Wa alaikum salam.
ai ba muna magana a kan halarci shi bane muna magana ba shi bane hakikalin so mu abin da muke magana ke so shi Ibrahim da ya so kan shi bayan Allah yana cin koyi ne da aiki da abin da suka aika na mutum aika amma da mutum ya manta hoto a gidansa ko ya abin nan ba wani hadisi da rana hadisin da mutum sai ya kafa wuce da shi yana magana ne akan gunki ko yana magana kan hukunci ne domin babu wani mutum wanda zai iya cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hukumi irin wannan hukun da ake sanye inuwa da hadisan da suka yi magana akan hoto ko haramcin hoto suna magana akan hoto dura ne mai inuwa domin shi sauran da mutum ya manta wannan suna da hukunci da su hukunci ne kawai wannan shi ne abu wallahu ta'ala a kan wasu mutane wasu rani ya taɓa yi wani bako da katsina na an turo shi irin ziyara ziyara ya samu ina kuna a sauki ina da wani kare su su gaisa da cikin zawuriya da sauran su suna gaisa sai ce mun ne wani shirishi shi ne shi ya yi mamaki an kawo shi ne gidi shi ne ga mutum shi ibrahim bai ga mutum a zawuriya ni kuma sai abin ya ɗauka ke da ina da da ya rage mishi hoton shi Ibrahim shi ne yake nuna ni ne mafi shi Ibrahim sai ka da aka rasa shi ne kuma gaskiya ne soyayya. Wallahi ba da yin mace zubai sun sa ba za ka ce wai mace zubai sun sa wa zuwa kofar gidan ba za a ce sun yi haramun ba. Kawai sun haɗu da su suna magana a kan hukuncin hoto. Suna magana a kan hukuncin banki ne ba hoto irin wannan ba domin zamanin manzon Allah kuma a lokacin babu hoto irin wannan. na san hadisi guda ɗaya wanda ɗan uwa zai iya dafewa da shi shi ne habibi an yi kirani shirye min wannan labilan yaki ko me yasa saboda a cikin labilan akwai irin wannan abin da mata suke sassaƙawa wanda aka yi hoton tsuntsaye a domin a wannan labilan lokacin babu injin da za a iya buga hoto kamar yadda ake magana wannan abin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko wannan ɗayan hadisin shi ma dai ba zai shiga ba cewa gidan duk da akwai kare ko akwai tura ba da sauran ma ba sa shiga ba mu so ake magana ba Allah ya yafe mana da kai a tsirofin da abin ban yake kawa a wato akwai lokacin da na sa tsarki ne a zuciya na irin waɗannan idan ba ba na yi watanni na yan mata ya ce nake sai in ba shi sai in watsa a rai ni ce min ya zai ce kun ce a rai a ce kawai ke nan ba komai kalafi da su. wannan ba haramun ba ne wata rana da rana da ina barci a ɗaki sai shi a kafin shin ɗayan yana karatu ne an sa a rediyo ya kawo kisa a nabi suleiman da yake ya zo za a ga wurin sai shi a kafin ne da na kusa ce min zauna sai aka yi ta bayani zama na nabi suleiman duk waɗannan abubuwa ana amfani da su. kamar yadda shi ma ya yi faɗa sai ce min tsari mai shuru sai na je na duba da sauran na ce ko wato farkon matakin karatu yana sa mu ce abin da ba haka ba to ka ga a ce abu ne mai sauki duka su yarge sun da kaga sura ne amma a ce ba su ma ake magana ba har su su dan wasu ya mayar ba ma inda su kai sau biya wasa da sauran ya'yan larabawa waɗannan yan ne bin sauran to a kan wakon da abubuwa kai da ita abubuwa ba ina cewa wai mutane su ta ba hotuna ba mai kuma da yan wasu shaida ne na kuma ba da su kuma da yawan da
ba ma ba wuce ba ne a cikin mutane ba wuce ma ba ba wuce ba ba wani wuce ra'ayi na ne ba na son wuce amma ba ba ne wanda shi da ba za ta da shi a ga wani san da an kuma kwanar su shara ka zo daga baya ko da an yi magana a cikin rage da dan wanda magana da za ta yi shi a wuya an fada a cikin ba shi bane a cikin an fada cewa a duka da shi wannan ko manyan manyan malamai da kasan babu ruwan da yake sawa ba san ma malawa na yi nuna ko na malam a abu shi ba shi da wani da ka san da shi wani ko shi ba wani abu ya ko shi ke nan ka ga ba mun da ba wai na wani abu yake wannan shi ka ba ba ka san da shi ba to malam arba وعليكم السلام أسألك الله أسألك لو كنت to shi ne a yi mana hawa wani zuwa magana da cewa duk wanda yake yin yana iya sallah cewa ba ba matsayin shi ba ba ba magani shi ba ba wani abin ji yake yi daban wanda ba ka rasa wani shi ba mun faɗa shi ne ba kan har ranar da zai rasa sai ya yi sallah mun faɗa abin da shi ne ba yake koyi da shi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ba ranar da zai rasa sai ya yi sallah kula da shi ne cikin sallah yana cewa wani abin yi ba Allah ya ce ta fara mun faɗa a cikin karatu cewa akwai wani mutum wanda ya faɗa ko ya ce a yi su ba ka yin kananan kalloli su bai yi wanda suke ka ga wannan shi ma ɗaya daga cikin manyan neman ma baya ka ga wannan ganiyar ta ne ba a yi musulunci ba kuma a yi na musulunci ya ce inda kuma ka kasa alƙawari da da ba duk wanda yake musulmi ne dole ne kullum da na guda biyar a rayuwarsa sun hawa ashirin da biyu wallahu ta'ala a'lam. Walaikun salam wa rahmatullah. Da wasu ne? To, kashe ne? A ai shi wannan aiki ne da Allah. Akwai na da kuma kuna da kawo ba da waya da Allah. Dalilin ko amma bukatar ta je da ba kai ne bukatar ta. Ko Allah zai ba da rawa ko Allah ba da kun da bai sa cikin sabbi sallam. Dalilin ko Allah ya yi masa. Haka da mutum da da ai da ai da ai da Allah ba. Bai bai ya ke da mu. To wala ya yi da ai da ai da ai da manzon Allah ne. har yanzu kan Allah sun wa a rubuta suna ba ba a ba a tashi da wani abu ba sai mun zama da yasa Allah ne kawai ba a haɗa da wani shi ne kan wani ta faɗa wa suna da shi amma duk wani abu wanda za ka yi ta ce shi da manzan Allah wa ya wani manzan Allah wa ya zama kuma Allah ya sa shi da wani malami shi ya san koyar da kai ba wa abu ba ya kuma yi don da kuma Allah ya
to alhamdulillah da aka ce da tambayoyi a alaƙi kuma tare da malam ba shi ke da ba ko ba ta wani ba ma shi shi da ba yanzu dai saura ya da
to shi ke da a tsara da ke da shi mala ya tsara mun biyar mala ya wata ya tabbayar kafin dai mun biyar muna suna yi shi sa albarka ya zuwa ko ba ta ba eh ba ta ba
to waye yake kai yake kishi dan wani da mun yi kuma ya yi kishi ya yawo waye yake kai yake kishi amma wani wanda yake haka ni dai ba taɓa ganin hadisi ba taɓa ganin haka saboda haka mu kokari mu tsaya ne a wani kan da ni wannan shi ne haka. to da wasu da wasu ba ka gani ko bayan ka gada da kuma yin ka wasu da ka da ka fara cikin Allah dan wani Allah dan Allah da ka fara fara ka ga wannan mutum ne ko shi ne magana wancan ana cikin da suna istigasa da sun zo ta abokan akwai wasu kayan da wasu ke istigasa ta gani ne wannan kuma wani abu da ya zama kara da
alhamdulillah to dai saura da mutunci ko gobe to ba da mutunci kara ta wuta a wani hadisin ba za mu yi da wani mutane da yi ba su waye da suna muni ki wuri suna muni amma su mutuwa ba ko ba ka mutu ba ko ba in mutum bai yi rayuwar shi ba ba su ke wuta shi ba dama Allah ya dama mu'azu bin jabal wa hal yuhibbu an-nas ala manaqib illa aqalu shi abu wani wani wani mutane shi ne ka wanda ababen da harsunan su ke bawa shi ne Tura ko an kan cikin halin tunanin wani wani ya kusa a wani wuri zai yi aljanna ko ga wani. Har ta yi wani. Wata mata ce ba dawa da yawa a cikin cikin cikin cewa shi ke nan aljanna ta yi ba ku. Aljanna ta yi ba ku. Mata Allah ko ba a wani sallama a kan sai ya yi cikin jawa. to wane ne yake cewa a cikin haihuwa ko saboda wannan ba ku wanda ya tafi da kashi shi ke nan da kuma kashi da kashi shi ke a cikin kawo kawo su ba su ba da
Allah ta tallafi a lokaci ya yi da ramuwa na ji ta barka kuma yanzu da su
suna Allah ya halitta mana ya gare da zai kuma ya gare ba daga ɗan uwa yana zuwa ma da ya fi da ya fara ma a kuma ya fi ba kana da yin ya fi da yin ba da kan babu da kuma shi ya fi da ya fi da su ne Allah wa ala da kuma alkari alladhi yuqulu salatu wa salatu wa kazi min rabbika yace kai ba ba ne ba ba ne Allah wannan yana da abu suna cikin kurama sai ba ne والأصل أن الناس تتباوى من أمور والنهي بالمنكر تتباوى عن السبب لما رأوا ولد الذين علماء حقائق والنهي بالصبر والصلاة أبقى كانت تعين على كثيرا من جدا الأخرين ولا نعلم الكثير بل تقول بعض para poner por por siguiente la que pure la la vamos a ver para la la vamos a sacar sacar lleva la pura ma muy la mala interpretación pero más oh es es es es in ka sai kaga wato gudu ko wanda ka da biya da sai da su ka da da da cikin da ka biya su ka da su ka wata can ko na ce har cikin cikin da ka da shi ba mun gaba abokin nan wannan da cikin da wannan har cikin da yin mun shi ko shi ba da shi to da ko ma ko da nan ka ga wannan da ba da ba da ko la tierra sobre el una alfa una alfa lo que tengo que hacer sai wani shin yake mana kun san cikin Ibrahim ne kun ga da shi sai sai ga da shi sai da shi ko kuma ke da shi ba a yi yin da a cikin ma kamar ku je da zama a duk abubuwan da ake mutuwa ba nan a wasan ka a cikin ne kuma shiga a cikin wani a yau kuke kudu ne a wajen da ya yi a kafin da zuwa ya kan arewa cikin wani ne ba ta kusan nan sai za a yi zuwa wajen da in bi gudu da ya yi kan ko ya kira da ya ja ma'ana kamar yau Ita ta mutu da duniya da roƙo da ba da kuma da yawan barci da yawan ma'ana. sai mutum da su da da roƙo da bara da kuma da yawan barci da yawan wani sun ga sai a ran da kawai su wani a jari su yi wa wata da ta da shi ne a wani ko ko shi ne a wani kada wani sunan da ya yi yin sunan da ya kama shi ka ɗaya wani babban abin da ya kamata ya yi da ya kamata وهذا بعد الصلاة والقوم إذا لم يكن هناك أحد إذا هذا إذا كان wannan kaba ba da cikin shi ba da cikin da ya yi wani yawan na kabar shi ba Allah ya ga shi ko yanzu sun yi zama Allah ba shi da ya zama da Yana ba za ka kuma da abin cikin ba za ka kuma ba Allah. Ba za ka da yake wa da. Thank you. إن الكبار من يقول آه أنا لا فإن الكبار يقول إن الكبار يقول إن الكبار يقول ثم لا يستوي من يقول لا لا ها أنا لا لماذا يقول لا أي كلام أي كلام أي أي ما أنا ويسأل ويسأل هل يستوي كلام وإذا لم يكن يقول أو يستوي لماذا يقول Bayan mutum ga wani alama da da kuma da da yawan da suke da su ne kuma da kuma da kuma abu da shi shi kuma Allah ya san ba man ba ma da ya da Allah ya da abin da shi shawo ba kuna ga wani sho kuma insha Allah da kuma wani shi to ne da da ya kace ya magana kana ina ga magana da nake da nake wannan kamar sadako da fara shi ba kuma mun yi shi ba mun da abuda mun ko a kai ne ba ya akwai ba ya ba mu ko da don mu da ba da da ba da da ya ba ko ya maka ne da shi dan ba ko to ko da ba da ya ba haka ne ne mun da وكان تبين قل إن الزاد قل إن الزاد هو في الأرض الأولى مثلهم في الوجه الوجه نقول الحق إذا أبو مثلا ولا أيوة إن هو الذي أوجه وكانوا من يحسبون أنهم يقولون قالوا إن إن قال لي إنك إني مطابق Thank you. karatun da ya zama da yawa baban wani aboki in ne cikin da zai malam wani ke ce na ji malam da ya wani ya fi mu idan aka yi da za a yi da za a yi da za a yi ولقد أنزلنا أتاهم من هذا الفكر وتنظر أنفسكم وأنتم تكونون الكتاب فقد أعلموا إذا كان عجبك أن يتطور الذي ما يجب الواحد أعلموا وهم بلاد أولاد نفسهم وتنظر أنفسكم وهم بلاد وعنده يشتغل عليه وعنده لكن هو أقرب حد الإيمان في كله قبل كلام بعد بعد الزواج مع جاء جاء الآن أتوقع شو هذا جاء الآن مبرر يبرر أنا لا يا محمد gajen da cikin wani wata da mara da ke fara ciki ana da a lokacin da suka samu fara da cikin da su bawa da ke nuna sai na mu da kuma da su fara har kuwa da ke fara wa ai dole ne mun wannan ba ne shi ne da su fara kuma da ke kuma da ke kuma ba daga dan ne kuma da da kuma da kuma da kuma da 那，这个我明白。 yanzu da kuma da kan kuma da kan ana yanzu ta kan mu da kan su kuma da kan ya ku da ku da kan ka wuza ka da ku da shi da ku ku da ku da ku da da ya ga bi da ku da ku haka kuma ku ya ku kuma da ku da ku amma da muka yi ba kuma yin magana da kasar da lura ba za a samu kaza ko wani wajen yin cikin tafiyar da sun sarki da ba. Duk wanda ya kowa da rabar da kawo, zai sami yin abubuwan da a gari kwara. Duk ba ba ne su ka ce ka kai da ke abin da ke gaba da gaba da ba ɗaya da rabu ne. Kuma duk wanda yana nema wasu ba shi ne shi ka. Ni kuma duk ba wa kuma da ke da ba. Wanda ya ce ba wa ba shi ne ya gaba ya ce ya yi shi ne ya ba. Kuma wanda ba wa ba shi ne sabon wannan shi da aka tsaka kan wannan in da ka yi wannan kar ka ba in da ka kuma kuma kuma na wato na gaba da yake da yake da yake da mana yake amma kana da kuma da yake da kuma kana abin da ya kawo wato da shi ke yawa ko ke ruwa shi in ka kuma da yake da ku da ka kuma shi a kuma ka ba haka ba ke yawa idan kuna cikin da ku mutu da ku ba kamar da cikin da shi da ku da الذين آمنوا من قبل العشر والذين أقربوا مودة الذين آمنوا من قبل النصارى فلم يكن في الغفران وأنتم لا تدرون لا ممكن لا ممكن لكن لا يمكن أن يكون أشيء جميعها إلى كل ضلاع إلى كل ضلاع لكن يقول الضعاف حمل غيره من القلب ولكن لو القلب لا يأتي منه المعفل ولكن للعبد أصيب إليه وفي أي موضوع يقول الوضع والموضوع السليم يقول الله لو أنك مكتب مكان يسمى الذين يرمي على إن أبدا إما الذين يسمى الذين يرمي wannan kwarin ba ya kamata da shi an rauna na musulmi ba a mai da su da shi da sai na haji wannan wani ya zo wani na kuma wani yana kuma shi ba da shi da ya kace ni ni da kuma ya wani da ya kace kai ke da ya ce wani da ya kace wani da ya kace kullum shi da ta'ala ne بنفسه وإنا لنفسه إنا لنفسه وإنا لنفسه da a cikin nan ya zama ne kuma da cikin da ba ko da cikin da ya ce a cikin da طبعا لما قلنا ان لو كنا من قبل ولو ان روحنا على فكره ولو كنا من قبل فلو الحمد لله الذي على هذا وقلنا ان هذا اليوم على الانصار لكي تنفع الاسلام تبدا لما جئت الى الجماعه والذين في قلوبنا وخرج الى الكفر والكفر والرجال والاشرار فلو أنه قدومنا ولأشقاته إلى أجل السلام وقالوا لكم يا الله لن يؤمنوا من الأبطال ويؤمنوا من الأبطال يا أخي يا وفاء يا رب